أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi a wancan mukaddima ce cikin karatun da wannan shine darasi na biyu a cikin wannan manzumatul lamiya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda mun karanta baitukan a darasin farko na yau za mu shiga cikin sharhi na ainihin wato waɗannan baituka wanda a hannunmu akwai littafin sharhi na abu rufaida tana da sharhika daban-daban amma akwai sharhin abu rufaida akwai na abu yusuf muhammad ibn taha sannan kuma akwai shi wannan abu rufaida muhammad kabir bin muhammad to sharhinsa ne za mu karanta insha Allah yake kalan nazimu rahimahullah ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruzikal huda mallil hidayati yas'alu ya ce ya sa'ili ya kai mai tambaya ta an mazhabi game da mecece mazhabata ba mazhaba ta fiqihu ba kamar yadda zamu ji a sharhin wa aqidati kuma mecece aqidata ruzikal huda Allah ya azurta shi da shiriya man wannan da yas'alu yake yin tambaya lil hidayati domin ya shiryu dan ya sani isma'a kalama muhaqqiqin ka saurari zance zancen wanda yake mai tabbatarwa ainihin wato fi ƙaulihi a cikin zancensa layan sani anhu wanda baya ja da baya ga barin wannan zance nasa wala ya tabaddalu kuma baya canzawa almufradat ma'ana ɗaiɗaikun kalmomi akwai kalmar alhuda akwai muhaƙiƙ akwai layan sani anhu alhuda ya ce al'ilmun nafi' wato ilimi mai amfani shi ake nufi da alhuda a nan ruzik alhuda Allah ya azurta shi da alhuda ilimi mai amfani kenan muhaqqiqun kuma ay mutathabbitun alal haq mai bin diddigi akan gaskiya bi haythu la ya'tarihi shakkun ta yanda wani shakku ko kokonto baya bujiro masa amma ataqadahu game da abin da ya kudirce shi ake nufi da muhaqqiq la yanfani anhu ay la yarji'u an zalika li'tiqad ma'ana baya ja da baya daga wannan aqidar ko wannan kudirin waɗannan su ne kamar daidaikun kalmomin asharh ashara nadim rahimahullah wato mawaƙin wannan littafi Allah ya masa rahama yayi ishara bi qaulihi da fadin sa ya sa'ili ya kai mai tambaya ta fa ka annahu wujjiha ilaihi su'al kamar dai tambayar sa aka yi haula mazhabihi a ƙarƙashin mecece mazhabarsa wa aqidatihi kuma mecece aqidarsa fa bada'a nazmahu da haka sai ya fara wannan waƙe nasa mumahidan bihi yana mai yin shimfiɗa bihi da shi wa mush'iran yana mai sanarwa bitahqiq da tabbas tabbaci min gairi taraddudin ba tare da kokonto ba wala ruju'in ba tare da ja da baya ba amma a taƙadahu game da abin da ya kudurce fa qawluhu faɗinsa mazhabi falmazhab huna abinda yake nufi da mazhaba a nan ma yuzhibu ilai abinda ake tafiya a kansa fi masailil i'tiqad a cikin mas'alolin aqida wa yuqalu bihi kuma ake fada akan mutum a ce ga aqidarsa wa yusaru ilaihi kuma ake tafiya akan wannan mazhabin wal muradu bihi aslun min usuli ahli sunnati wal jamaa abin nufi dai wato asali yana tambaya ne wato ko kuma mazhabata shine asali daga cikin asalai na ahlus sunna wal jamaa walaysa al muradu bihi al madhhab al far'i ba wai yana nufin mazhaba irin ta fiqhu ba mazhaba ta reshe wa qawluhu fadin sa aqidati fal aqidatu fil lugha abinda ake nufi da aqida a larabci min al uqad daga al uqadi ne wa huwa rabdu shi kuma al uqadu da larabci wa huwa rabdu shine dauri wa shidda bi kuwa da ɗauri da ƙarfi a ɗaura abu tamau shi ake nufi da al'uqad wa minhu qawluhu ta'ala daga nan ne ma faɗin Allah ta'ala wa min sharrin naffathati fil uqad daga sharrin masu tofi a cikin kulli shine al'uqad da haka abinda mutum ya kulle shi ake nufi da ya ɗaure shi ya ɗauru shine al'aqida wal aqidatu fil istilahi al'am wato ma'anar aqida a istilahi na ainihin al'am gamamman wato istilahi shine al'imanul jazim wato imani yankakke alladhi la ya taɗarraƙu ilaihi shakkun irin imanin da kokwanto baya ƙwanƙwasa ƙofa zuwa gare shi la ya taɗarraku ilaihi shakkun irin imanin da saboda yanke shi da aka yi an ɗaure shi to la ya taɗarraku ilaihi shakkun ko kwanto baya ƙwanƙwasa zuwa gare shi lada mu'taqidihi a wajen wanda ya kudurce shi wa hadha ma'anar aqida fil istilah wannan shine ma'anar aqida a larab a istilahi al'am wato istilahi na wato am gamamme bi sarfin nazari an nau'il i'tiqad ba tare da kallon nau'in abin da aka kudurce din ba hakan abin da aka kudurce na gaskiya ne kana au batilan ko kuma na ƙarya in an ce aqida shine wani abu da kai imani da shi kuma ka yanke baka kokonto akai kuma babu wani shakka game da wannan abin da ka kudurce ko mai kyau ne ko mara kyau shi ake nufi da aqida an fahimta walaƙad summiyat al-aqidatu aqidatan an ambaci aqida da suna aqida li'anna al-insana ya'taqidu alaihi qalbahu saboda mutum yana kulle wannan abin da ya kudurce a zuciyarsa shi sa sai a ce aqida ko mai kyau ce ko mara kyau ce sai a ce wa mutum aqidarsa ba ta da kyau ko aqidarsa mai kyau ce ko kaza ko kaza fa amma al-aqidatu al-islamiyya amma ita aqida ta musulunci al'imanul jazim shine imanin da babu kokwanto billahi ta'ala da Allah maɗaukakin sarki wa ma ya ji bulahu da abin da yake wajaba ga Allah fi rububiyatihi a cikin wato ubangijintakarsa wa uluhiyatihi da allantakarsa wa asma'ihi da sunayensa wa sifatihi da sufofinsa wal imanu bi mala'ikatihi da imani da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar lahira wal qadar da imani da qaddara khairihi wa sharrihi qaddara ta alheri da ta sharri wa bi kulli ma ja'at bihi an-nusus sahiha da kuma imani da dukkan abin da nassoshi nassosi ingantattu suka zo da shi min usulid dini na asalin addini wa umuril gaibi da al'amuran da suka shafi gaibu wa akhbarihi da labaran gaibu wa ma ajma'a alaihi salafu salih da abin da kuma magabata na wannan al'umma na kwarai suka haɗu a kai wa taslim da miƙa wuya lillahi ta'ala ga Allah maɗaukakin sarki fil hukumi a cikin hukuncinsa wal amri da umarninsa wal qadar da ƙaddararsa wa shar'i da shari'arsa wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi da'ati da yi masa biyayya wa tahkimi da hukunta shi wal ittiba'i da kuma yi masa biyayya wa ilmul aqidati lahu asma'un ukhra mana yace ilmin aqida yana da sunaye daban-daban yana da wasu sunayen mutaradifa ko da yake ma'anar su kusan iri ɗaya ce inda ahlus sunnati wal jama'a a wajen ahlus sunnati wal jama'a wa min ashhariha daga cikin mafi shaharar sunayen aqida a wajen malamai al aqidatu aw al i'tiqad shine ana ce mata aqida ko ana ce mata al i'tiqad fa yuqal ana cewa aqidatu salaf sai a ce aqidar salaf magabata au aqidatu ahli al-athar ko aqidar malaman hadisi wa nahwihi da makamantan haka wa mimma sunnifa fi zalik yana daga cikin littattafan da aka wallafa su aka sannafa su da irin wannan suna wato aqidatu salaf wani littafi mai suna aqidatu salaf wa ashabil hadith li abi uthman as-sabuni wato littafi ne wanda abu uthman as-sabuni ya wallafa shi sunansa aqidatu salaf wa ashabil hadith da kuma sharhi ko sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a sharhin aqidar ko as wato usul na aqidar ahli sunnati wal jama'a na allalaka'i wato wani malami ne shi wa yayi littafi mai wannan sunan wato kaga kenan akwai malaman da suka sawa sunan littafin su ma haka at-tauhid daga cikin sunayen aqida akwai ana kiranta da tauhidi li'annahu yaduru ala tauhidillah domin dukkan littafin aqida yana kewayawa ne akan kadaita Allah bi anwa'ihi thalatha da nau'o'in kadaita Allah nan guda uku wa mimma sannafa fi zalika daga cikin wanda ya wallafa littafi akan haka kitabu tauhid akwai littafin at-tauhid fil jami' sahih wanda yake cikin jami'u sahih na Imam al-Bukhari da kuma kitabu tauhid na Imam Ibn Khuzaima duk su sai suka sa nasu littafin aqida ne amma sai suka sa masa kitabul iman daga ciki akwai as-sunna aw usulis sunna wa hadha al-itlaq wannan fassarar huwa al-ashhar ita tafi shahara fil qudun al-thalathati al-mufaddala a karnukan nan mafiya falala guda uku na farko karnin annabi da sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'u tabi'in wa mimma sannafa fi zalika wato daga cikin wato ma sunnifa abinda aka wallafa fi zalika a cikin hakan akwai kitabu usulis sunna lil imam ahmad kitabu usuli sunna na imamu ahmad bin hanbal wa sunna da kuma littafin as-sunna libni abdullah na shi dan abdullahi ah, dan wato Abdul- libnihi abdullah kai na ɗansa shi imamu ahmad dan abdullah wa sunna lil khallal akwai kuma wani malami khallal shi ma ya rubuta littafin sunan littafin sunna to in ka ji irin wannan sunayen littafin aqida ne usuluddin na hudu ana kiran littafin aqida a ce masa us- littafin a ce kitabu usuluddin aw diyana ko a ce usuluddiyana wa huwa ma dunal far wato ba ana nufin usuluddiyana ba wancan na wanda yake magana akan mas'alolin fiqh ba wa hadha al-lafzu yadullu ala al-aqida shi ma wannan lafazin an yi amfani da shi wajen rubuta littafi ana nufin littafin aqida inda ahlus sunna wa mimma sannafa fi zalika daga cikin wanda ya wallafa littafi akan haka akwai kitabu usuluddin na al-baghdadi da kuma al-ibana an usulid diyana li abil hasan al-ash'ari sai kuma na biyar daga cikin lut- wato eh, sunayen da ake sanya wa littattafan aqida shine al-iman a cikin kitabul iman li'annahu yashmulu sa'ir al-umur domin yana kunsar sauran al'amura al-i'tiqadiyya na- na aqida na kuduri na kuduri al-imaniya na imani wa mimma sannafa daga abinda aka wato wallafa fi zalika akan haka ko sunnifa wa mimma sunnifa daga abin da aka wallafa fi zalika akan haka kitabul iman libn abi shayba akwai littafin al-iman na ibn abi shayba da kuma al-iman libn taymiya shi ma shaykhul islam yayi littafi sunansa al-iman wa hadhihi idlaqatu ahli sunnati wal jamaa duk littafan da ka ji su da irin wayannan sunayen to aqidu ne na ahli sunna a cikin irin wannan littafan wayannan dukkan su sunaye ne da ake ahli sunnati wal jamaa suke ambatawa ala ilmi al aqida akan ilmin aqida khilafan li ahli al bid'i sabanin ma'abuta bid'a fa inna lahum itlaqatin ukhra domin su ma suna da irin nasu sunayen da suke sanyawa littafan su na aqida irin tasu ala ilmin aqida akan ilimin aqida gairi hadhihi banda irin waɗannan sunayen da kaji wa min ashhariya daga cikin mafi shaharar irin sunayen su ahlul bid'i shine ilmul kalam in kaji sun sa ga wani littafi an ce kitabu ilmul kalam to aqida ce ta ba ta ahlus sunnati ba a cikin wannan littafin wa hadha yu'rafu inda al-firaq al-mutakallima wannan ana an fi sanin sa a wajen kungiyoyi irin na masu ilmul kalam kalmu'tazila wal asha'ira kaman wato wa masu bin ainihin wato aqida ta mu'tazilanci ko ash'ariyanci daga cikin sunayen da suke sa wa su littafan su na irin aqidar su shine as-salaf a wato a al-falsafa al-falsafa in ka ji an sa wa littafi falsafa to shi ma irin ta- littafi ne na tauhidi amma ba akan ma'auni ko wazani na ahlus sunna ba wa hadha inda al-falasifa wa man salaka sabilahum wannan shi kuma ga ma'abota bin falsafa ilimin philosophy da kuma waɗanda suka shiga hanya irin tasu at-tasawuf akwai kuma masu sanya in kaji littafin an sa wa littafi at-tasawuf to wa huwa inda ba'd al-mutasawwifa shi ma littafi ne ga wajen wajen wasu ainin al-mutasawwifa sufaye wal falasifa da kuma masu bin falsafa wa gairiha da wasu su sannan akwai wanda zaka san sa mawara at-dabi'a shi ma an kaji wannan sunan mawara a ɗabi'a wa huwa inda alfala to al'ilahiyat yawa akwai al'ilahiyat wa huwa inda ahalil kalam shi ma littafi ne na tauhidi amma a wajen masu ilmul kalam wal falasifa da masu bin falsafa philosophy wa gairi ha da waninsu a mun tsallake can almutasawwifa a atasawwuf wa huwa inda ba'd almutasawwifa wal falasifa wal must- wal mustashriqin ko wato shi kuma zaka ji in ka ji a tasawuf to shi kuma a wajen mabuta sufanci da falsafa da almustashriqin almustashriqin sune orientalist an fahimta sune almustashriqin orientalist da Hausa ya za a ce musu na'am ban ji ba yan daɗi arna to الإلهيات وهو عند أهل الكلام والفلاسفة وغيرها ما وراء الطبيعة كما شي كما وهو عند الفلاسفة والغربيين a wajen wasu ma'abota falsafa philosophy da kuma algarbiyin turawan yamma su kuma su suke kiran irin wannan ilimin aqida irin wancan su kira shi ma wara dabi'a wa hadhihi al-itlaqati kulluha batila waɗannan ma'anonin ko fassarorin ko sunayen dukkaninsu gurɓatattu ne la tajuzu baya halatta li ilmin aqida ga ilimin da ya shafi aqida ta musulunci a sanya irin waɗannan sunayen li annaha sadiratun an ilmil kalam domin dukkan su sunaye ne da aka suka taho daga ilmul kalam ilimin philosophy wal mutakallima al mubtadi'a wa hiya aidan sarat shi'aran min shi'arim kuma har ma sun zama wata alama cikin alamomin su fa inna lil aqidati istilahan sahihan da aka aqida ta musulunci suna tana da fassarori da istilahi ingantacce allazi huwa al haqqu al mustamaddu wanda shi kuma wannan shine na gaskiya wanda al mustamaddu aka dosano shi min al kitabi was sunna daga alkur'ani da sunna wa ijma'i salafus salih da kuma ijma'i na magabata na kwarai na wannan al'umma ina fata an gane to wannan shine inda zamu tsaya sai mu tashi gundarin karatun hubbus sahaba insha Allah abinda muka karanta